الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد barkamu da asbahi iyayenmu mata a wannan gari namu mai albarka garin kumo akko local government jihar gombe nigeria yau sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu fara sabon darasi mai taken zaburar da iyaye mata akan muhimmancin yin sadaka zaburar da iyaye mata kwadaitar da iyaye mata akan muhimmancin yin sadaka ina wani yaro iyaye na mata ko kuka fi kowa cancantan kudin yin sadaka don ku samu aljannar da Allah ya tanadar waɗanda suke yin sadaka da girma da matsayi da Allah ya tanadar da waɗanda suke taimakon wasu iyayena mata ku masu rauni ne ko kuka fi cancantan a taimaka muku tunda kun san kuna cikin rauni kuna buƙatar taimako kuna buƙatar namiji da zai zama kusa da ku ya taimake ku ya gaza muku to ashe kuma ya kamata ku yi zuciyar taimakon wasu ba cewa aka yi namiji ne kaɗai zai ba da sadaka mace ma za ta ba da sadaka kuma za ta samu lada kamar yadda namiji yake samu Allah tabaraka ta'ala yana faɗa a cikin suratul azab aya ta talatin da biyar innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما wannan aya ce ta jero bayani akan maza da mata maza da mata maza da mata musulmai maza da musulmai mata muminai maza da muminai mata masu da'a wa Allah cikin maza da masu da'a wa Allah cikin mata masu gaskiya a cikin maza masu gaskiya a cikin mata masu haƙuri a cikin maza masu haƙuri a cikin mata masu tsoron Allah a cikin maza masu tsoron Allah a cikin mata masu ba da sadaka shine muhallu shahid masu ba da sadaka a cikin maza masu ba da sadaka a cikin mata masu yin azumi a cikin maza masu yin azumi a cikin mata masu kiyayewa farjinsu a cikin maza masu kiyayewa farjinsu a cikin mata masu ambatan Allah zikiri a cikin maza masu ambatan Allah zikiri a cikin mata duka Allah ya tanadar musu gafara Allah zai yafe musu da kuma babban lada mai girman gaske a wata ayar Allah ya ce a cikin surul hadid innal musaddiqina wal musaddiqati masu yin sadaka a cikin maza da masu yin sadaka a cikin mata wa aqradullaha qardan hasana suka ba wa Allah wato bashi bashi mai kyau Allah ya ce in kin ba da sadaka ko na naira goma ne ko fitti kika bayar ko ɗari kika bayar ko me kika bayar bashi kika ba wa Allah yanzu idan kin ba wa Allah bashi kina da zai cinye miki bashin ki ba zai biya ki ba mutum ma mai kamala ai yana biyan bashi idan ya ci bashi wannan aya tana nuna mana lalle ku zage dantse ku nemi aljanna kamar yadda maza suke neman aljanna ba bacci ba zama a dage a kira Allah a ambaci Allah a yi sallah a yi zikiri duk abin da namiji yake yi don ya samu kusanci da Allah ke ma ki yi idan maza suna ba da zakka suna ba da kuɗi suna waye cikin sana'ar ki ki rinka cira kina bayarwa cikin ɗan abin da Allah ya hore miki ki rinka cira kina bayarwa kar mace ta zauna ba ta ba da sadaka matan sahabbai masu ba da sadaka ne an ruwaito mana na na Aisha aka ce wallahi har asusu take yi don ta yi sadaka asusu kun gane asusu ta tara kuɗi kawai don ta ba wa miskinai ta tara kuɗi don ta ba wa miskinai ta tara kuɗi don ta ba wa miskinai na na Aisha na na Zainab ummul masakin ake ce da ita ɗaya daga cikin matan annabi ita kan uwar miskinai ce uwar miskinai ma'ana gidanta kullum a ciki yake da miskinai tana raba musu taimako mata annabi ranar da aka ce ta rasu miskinai a garin madina sun sha kuka suka ce uwa ta mutu sun rasa mai ba su taimako da agaji shi ku taimako daman ba wai za ka iya yaya mutum talauci ba ne a'a ka ɗan raka shi ka ɗan taimaka masa ka tallafa masa kaɗan kaɗan shi ne ake nufi to me yasa matanmu yau ba sa koyi da irin waɗannan mata da suka gabata mace kici da safe kici da rana kici da daddare ba kwanon almajiri a gidanki ba a ba miskini ba a ba wanda yake marashi ba kya jin tsoron Allah to ba haka mata magabata suke ba in kin ga a ce asusu Aisha za ta yi asusu ai ba ta da kuɗin sai ta yi asusu ba kwa iya kyautar suturarku ba kwa iya kyautar ɗan abin aljihunku abinci ma da kike da iko a gidanki ke za ki dafa almajiri goma zai shiga gidanki ko guda ɗaya ba za ki iya tsakura masu ki bashi ba ‘ya'yanki su ci abinci har su zubar ga ɗan talaka yana allah ziwayin iya ga gidajen mutane suna cikin talauci yanzu yau a garin nan aka gaya mu aka ce akwai matar da wallahi kullum garin Allah ya waye ƴaƴanta ƴan mata da maza take turawa wajen gari hanyar billiri su je su nemo yaɗiya yaɗiya da gidido haka za su je su ciro ganyen nan a ta bunka masa wuta a nemi kuli-kuli da ƙarago shi za a ci a yi sahur da buɗe baki a garin nan kina ganinta kin san tana cikin yunwa wani ya ce wallahi akwai waɗanda wani ganye suke ci in mutum ya ci ganyen nan shi kadai ba tare da ya masa aiki ba wallahi mutuwa zai amma wallahi haka suke ciran ganyen nan a guma shi in an guma shi ya sha wuta ya tafasa sai a yi ta wanke shi sai an wanke shi wajen sau bakwai an cire gubar cikinsa kamar dai shuwaka idan za a sha ci sai an ta wanke wato wannan ganyen haka yake da an gama sai a nemo yaji da gishiri ko kuli-kuli a rago a sa masa haka ake ci amma asalinsa ganyen in aka ci shi da guban nan kashe mutum zai ana cikin talauci ana cikin rashi hadisi ya zo cikin sayar bukhari daga ibnu abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wata rana a sallar idi ya sallaci raka'a biyu kafin bai taɓa yin sallar nafila kafin ya sallar idi ba haka kuma bayan ya yi sallar idi baya nafila ana gaya mana ne cewa baya baya yin nafila kafin idi da bayan idi wannan irin yadda ake sallar ne ake gaya mana yana gama sallah sai ya tafi masallacin mata ya karkata ya je inda mata suke shi annabi ya yi musu wa'azi ya ce bilal zo mu je ka raka ni lada ne shi ya je raka shi a wa'azar kunna wa amara kunna an yi ta saddakana ya musu wa'azi ya ce mata ku je ku yi sadaka fa mata ku rinka sadaka iyayena mata ku rinka sadaka wallahi a riwayar aka ce sai ki ga mace ta ciro dan kunne saboda talauci ba ta da shi dan kunninta take cirewa ta miƙa shi sarƙarta ta ciro shi a wuya ta sa a cikin kwanon da ake karɓar taimako saboda ba su da kuɗi kuma annabi ya ce a ba da sadaka ai in Allah ya taimake ki kina rayuwa a inda za a ce ma ki sadaka aikin rabauta saboda ba zai taɓa yiwuwa mace wato ta rayu ba ta sadaka ai abin tausayi ne tun yanzu ki fara tun baki aure ba yar biyar ne yar hamsin ne yar ɗari ne kika ga mai neman taimako ki bashi almajiri ne yaro ne a taimaka maƙotanku ne ba su da hali a taimake su awarwaro fa mace sai ta cire awarwaronta sai ta cire sai ta jefa shi a matsayin sadaka wannan hadisin imam muslim ne ya ruwaito shi da imam abu dawuda daga abdullahi dan abbas a wata riwayar imam bukhari ya daɗa ruwaitowa daga asma'u yar gidan sayyidina abubakar ta ce na ce ya manzan Allah ita take faɗa ita na na asma'u qultu ya rasulullahi mali malu illa ma adkhala alayya zubair afa atasaddaqu qala tasaddaqi wala tu'i fayu'a alayki Allahu akbar na asma'u ‘yar gidan sayidina abubakar ta zo gurin annabi take cewa ya manzan Allah ba ni da wani kuɗi ni matar aure ce in banda ‘yan kuɗin da mijina ya shigo da shi gida ya bani to yanzu ya annabi ni ma sai na yi sadaka ta ce ba da kuɗi in ban da kuɗin da ɗan mijina yake bani zan iya yin sadaka annabi ya ce maza maza asma'u ki sadaka wanda fa'ir gidan sayyidina abubakar ne ya ce ki sadaka kada ki ɗaure bakin ainihin wato aljihunki ke ma sai Allah ya ɗaure bakin aljihunsa a kanki kake rowa ke ma sai Allah ya hana ki ki cire miki albarka wallahi na na asma'u haka take ƙuƙutawa ɗan abin da take da shi a gida tana ba mabukata ke ko yanzu da zaki ga kawarki tana cikin yunwa rigar sawa babu hijabi ɗan hijabi yar koki ba ta da shi ke ko kina da hijabai sun fi ashirin ba za ki ɗauki ɗaya ki ba ta ba saboda talauci fa aka samu wata yarinya budurwa ta sace hijabi babu ba kwa sadaka ba kwa son taimako wani hadisi imam musulmi da imam nasa'i suka rawaito shi iyayena mata duk wacce take so kada Allah ya mata azaba ranar tashi alkiyama ta tarin ka sadaka duk wacce take tana so Allah ya kare ta daga azaba to ta rinka yin sadaka in baki gane ba sadaka maganin masifa masifar duniya masifar lahira duk wani bala'i da zai iya faɗo maka in dai kana ba da sadaka to zai zo da sauƙi kuma a lahira azabar da za a yi wa ɗan adam in aka zo kanka kana sadaka to Allah zai ce ai maka afuwa ‘yan wuta Allah ya tambaye su me yasa ake muku azaba a cikin wuta suka ce saboda ba ma ciyar da miskini ba ma ba da sadaka ba ma kwadaitarwa a yi sadaka ma ma salaka kun fi saqar qalu lam naku minal musallina wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma al khaidin ba ma sallah ba mu zamanto cikin masu ciyar da miskinai ba kuma muna kukutawa muna kutsawa tare da waɗanda suke kukutsawa cikin barna riwaya ta zo daga iya ɗan gidan abdullahi daga abi sa'idin khudri ya ce manzon allah wata rana da safe ya fita a sallah garama zuwa masallacin idi yi sallah ya wuce wajen mata annabi fa yana koyar da mata iyaye na mata shi sa muke ta faɗa kullum malamai ku rinƙa sa wa mata darasi kamar yadda kuke sa wa maza darasi annabi da kanshi in ya je idi sai ya bar maza ya tafi wajen mata ai da su aka yi hudubar idan sun ji ai amma sai ya ware musu darasi na musamman ya musu wa'azi abin da ya fara ce musu ya ma'asharar nisa'i ta saddakana ya ku taron mata ku fa yawaita yin sadaka ya ce fa inni uritu kunna aksar ahlan nari saboda ni an nuna mun ku ku ne mafi yawa a cikin yan wuta wannan hadisin yana ban tsoro a ce mata su suka fi yawa a wuta yana gegita ni ina tsorata saboda sai in tuno uwata sai in tuno yata sai in tuno kanwata sai in tuno yata ta cikina annabi ya ce ya duba an nuna masa wuta wanda suka fi yawa a ciki mata ne to ga 'ya'yanmu kuma mata yau shi saɓarnan nan da ake ta yi a gari saɓon Allah da ake ta yi a gari kar ku yi kar ku je ku cika jahannama mace ta nemi 'yar uwarta mace mace ta shiga layin kalare mace ta sha ƙwaya mace ta sha taba taba fa taba haram ki tura kuɗi a siyo miki taba ki murza ki sha mace ta sha wiwi ta ji ana faɗan mace wai ita ma 'yar kalare ne ko kuma 'ya'yanta 'yan kalare ne kuma tana taimakon su in aka kama su je wajen 'yan sanda ta ba da kuɗi haka ake a garin nan sai ɗanki ya je ya gama iskanci ya sassoki wanda zai soka ya rashin kirkin da zai yi sai ki je ki sai da akuyarki a je a ciro miki ɗanki saboda kina goyon bayan sai je ci gaba da rashin mutunci da rashin imani to annabi ya ce an nuna min wuta na ga da yawa ku ne a ciki ki je ki dage wallahi kar ki shiga cikin waɗanda za su shiga wutan nan mala'ikun da suke wutan nan ba dangin mamanki ba ne mala'ikun da suke gadin wutan nan ba dangin babanki ba ne ba ‘yan uwan mijinki ba ne ba dangantaka ba alaƙa la ya suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maruna haka ki shirya in ba kya sallah kan lokaci ki je ki ta yi idan ba kya sada zumunci kina kin ‘yan uwa da dangi ki tuba in ba kya bin miji ki je ki bi shi ki haƙuri ko da ba da kirki ki masa da'a bin miji ibada ne bin miji ɗaukaka ake samu da aljanna a ranar tashi alƙiyama da mata suka ji wannan hadisin da annabi ya faɗa sai suka ce wa bima saboda me muka fi yawa a wuta Allah ce tuksirna la'ana takfurna al'ashir kuna yawaita la'anta ga butulcewa abokin zama bini bini kya ji mace tana Allah ya tsine maka Allah ya la'ance ka haka take yi wa ɗanta haka take wa almajirinta in ta rena mijinta ma shi ma haka take masa ga butulci kai taiwa mace abin mutunci rana ɗaya sai ta saka maka da kankara miji ya ciyar ya shayar uba ya taimake ki ya yi duk abin da zai amma da ranar kin samu dama nunawa kike ba taɓa yi miki ba Wanzu Allah ya ce ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin azhaba للب الرجل الحازم من إداؤنا ban taɓa ganin mutanen da Allah ya musu tawaya akan hankali tawaya akan addini ga tawayar hankali ga tawayar addini amma kuma kuke juya mai hankali kuke tafiyar da hankalin mai hankali yace ban taɓa ganin irin kuma mata cikar hankalin mace bai kai na namiji ba tunaninki ba lallai kai na namiji ba addini ku daman a wata ba kya iya yin sallah cikakkiya yanzu azumin nan muna yin sa wata a cikin ku yanzu sai da ta shari dumamenta karfe takwas da rabi kafin ta zo nan gurin na kallon ki in kin yi wasa sai in nuna ki a rufa mata asiri yara ma suna ganewa ce la wallahi mamanmu ba ta azumi na ga ta ci dumame da safe kuma ba komai Allah ne ba ki dama bikin ga maza suna azumi cikakke ke ku a tauye sallah ma wata ran duk musulmin arziki suna sallah ke ku kina zaune an yi magana ki murku da baki bijulata ba na yin sallah kuma dole a kyale ki da uzurin gaskiya da na ƙarya kun ga kuna da taiwayar addini taiwayar hankalin ku ce za ka ce ko ya za a bayar a nemi ubanta za a yanke hukunci a gida a nemi namiji wana man na gaya miki dole rayuwarki sai kin samu namiji da zaki makale masa suka ce to me tawayar addinin mu da hankalin mu annabi ya ce baki gaba ko shaida aka zo mace biyu a matsayin namiji ɗaya ne ko shaida aka zo bayarwa in namiji ɗaya ya tsaya in za a buga da shi to sai an nemo mata guda biyu yaro ƙarami sai an hana biyu irin ku haka annabi ya faɗa alaysa shahadatul mar'ati mislu nisfi shahadatul rajuli suka ce kwarai yace fa zalika min nuqsani aqliha yace alaysa idha hadat almar'a lam tusalli wa la tusum wa lam tusum kun manta idan mace tana al'ada ba ta sallah ba ta azumi kun manta suka ce kwarai yace fa zalika min nuqsani diniha ai wannan shine tawayar addini hadisi dai sahihi ne ana so namiji ya kwadaitar da iyalinsa da yin sadaka maza ku daina rowa wa matanku ku ba su abun kashewa har su yi sadaka ga asma'u matar zubair bin al-awwam ta ce ba ta da komai sai dan abin da mijinta ya bata za ta iya sadaka annabi ya ce ki sadaka kar ki daure bakin aljihunki Allah ya daure miki nasa ashe ba sai miji ya baki ba za ki sadaka amma yanzu mazajen yanzu gololi ne kowa ya rike kudinsa baya so ya taimaki matarsa wata ta ce wallahi mai gidana in ya baka ɗari biyu to sai ya kusan rabin shekara bai ƙara maka ba ta ce marowaci ne lamba ɗaya dubu ɗaya na bijin wannan zamanin dubu ɗaya fa ba za ki iya ɓaɓɓara ba dubu ɗaya ba za ki iya ɓaɓɓara ba ɗan canji na aljihu ɗin nan hamsin ɗari ɗari biyu bai zai bar miki ba yana zuwa zai ɗebe ya zuba a hularsa da ya tashi kuma tattara kayansa idan mai gida yana tara naira goma naira biyar naira hamsin yana zuwa aljihu ka ba matar ka mana ka ce gashi kya sallami yara wata mata da mijinta ya saba yana mata kullum idan ya zo aljihun suke duba ce yau baka nan rago canji ba ne ya ga cin abin da za ta amfana da shi kenan hadisi ya zo daga Umar da Khattab bari ku ji wannan hadisin wata rana atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bai ta Fatima annabi ya je gidan nana Fatima sai bai shiga gidan ba sai ga sayyidina Ali waja aliyun sai ga Aliyu ya zo fa zakarat lahu zalika tace masa na faga babana ya zo gidan nan amma fa bai shigo ba. Sai Aliyu ya ce wa annabi, kaji kaji abin da Fatima ta ce, ka zo amma baka shiga gidanmu ba. Allah ya ce abin da ya hana ni in shiga gidanku, inni ra'aitu ala babiha sitran mushiyan ko moshiyan. Abin da ya sa ban shiga gidanku ba, na zo ne na ga labulen ɗakin fatima an yi masa kwalliya da ado mai tsada ne launi-launi shine almusha a larabci abinda aka yi mai zane da launuka kala-kala shi yasa asaubul manqush ana cire shi musha tufa da aka yi mata zane-zane dan Allah in uwana mata ku lura da wannan hadisi abin da ya hana shi ya shiga gidan gani ya yi kamar na na fatima ta fara shagalta da duniya ya ce yanzu gidan iyata ga labulanta mai tsada irin wannan an yi zane zane zane da kwalliya annabi ya ce mali walar duniya ina ni ina duniya ina ni ina duniya ina ni ina shiga wannan ɗakin da aka cika shi da kwalliya da ado ki nutsu fa ke ta aliyu ya tafi gidansa ya samu na fatima matar shi ya ce to kin ji abin da ya hana annabi ya shigo gidanmu ta ce ka koma ka ce wa babana liya murani fihi bima sha'a ya bi mun umarni duk abin da yake so a yi da labulan nan sai a yi aliyu ya koma aliyu ya koma ya je ya gaya wa annabi ya ce ta ce a gaya maka yaya za ta yi da labulan nan annabi ya ce ka je ka gaya mata tursili bihi ila fulan ahlu baitin fahum fihi haja a ahlu baitin fihim haja ka ce ta aika labulan gidan makota sun fita bukata a miƙa wa talakawa da je ta sadaka da shi wannan Fatima ne yar gidan Annabi hadisin nan Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 4149 kuma hadisi ne sahihi ingantacce yanzu kin ga anan Annabi ya umarci Aliyu ya je ya sa matarsa ta sadaka kina da gwal kina da azurfa kina da kaya ki je ki ga mace durowa durowa kaya kaya kaya a zo ana ta neman taimako za a ba wa marayu kaya za a ba wa 'yan mata da ba su da galihu kaya kun ɓoye kayayyakinku a gida sai dai ki sa ki canja ba za ki iya ba da sadaka ba yanzu a nan gurin nan ɗin nan muna ɗaukar sunan marayu ɗin nan ana musu ɗinkin sallah ‘yan matan da suka zo a nan daga yarinya budurwa tsatuwa sai ta zo ta tsaya maka ina babanki ta ce baba na ya mutu wa yake miki ɗinkin sallah ta ce babu wata talle take yi wata lemu take sayarwa wata ayaba wata sweet milo wata zaman banza to yanzu abinda nake jin tsoro yanzu wannan yarinyar budurwa da ta kai girman budurci take cika ido ta wayi gari ba ta da zanin da za ta yi sallah in wani namiji ya nemi ije ilalata ta ba ta zanin sallah ba za ta yadda ba yadda za ta yi yan mata wata daga ganin hijabinta wallahi sai kin zubar da hawaye kin san tana buƙatar taimako akwai wanda suna zuwa ma ni ba sai na interview ba da ta zo zance shiga kawai jiki a madaki saboda kawai jikinta ma ya nuna mabuƙaciya ce jiya aka kawo mana wata yarinya budurwa ina babanki ta ce ya mutu mamanki ba ta ce ita ma ta mutu na tambayi wadda ta kawo ta ce ai tun tana yarinya uwarta ta mutu ta banta yaya ake ta ce ba ta da kowa ba ta da komai gidan riko take yarinya masha Allah matashiya ina jin tsoron wannan yanayi suna nan kuma a ko'ina an shayi mun a kira ni a ce malam a taimaka mana an ɗaga aure an ɗaga an ɗaga aure an ɗaga an ɗaga aure an ɗaga me ya faru ba hali yarinya budurwa ta samu manemi amma ba halin da za a yi auren wallahi daga auren ake wani saurayi ya aiko ya ce na rantse muku da Allah ki gaya wa babanki in aka sake daga auren nan na fasa ki duba wulakanci ta ce a taimaka mata ko ɗan gado da katifa ne na rufin asiri da za a kai ta ɗakin mijinta a rufa mata asiri sauran abubuwan a nema a hankali saboda kada ya tsallake ta ce in saurayin ne ya gudu ba ni da wani haka ake rayuwa amma a cikinku akwai matan manya akwai matan da suke auren masu kudi suna auren 'yan kasuwa kuna da rufin asiri daidai da zakkar da mijinki yake bayarwa ba za ki iya ɗaukan wani abu ki ba wa talakawan unguwanku ba wata yarinya ta zo ta ce wallahi malam wanki nake yi nake samun abin da zamu ci wanki da guga ki duba wai mace ta rinka wanki da guga ta ce sai dai a turo mata kayan yara a makota ta ci uban wanki yi ne za ta yi a gama a bata dutsen guga na gawayi ta ta gogewa ta haɗa a je a lissafi a bata matar aure ko yarinya budurwa tana wanki tana wankau akwai masu surfe ba kudin sana'a ku ringa tunawa da yan uwanku iyaye na mata ku ringa aika musu taimako kuna aika musu sadaka kuma lalle miji ya rinka ba wa matarsa wani abu da za ta ajiye ko almajiri ne ya nemi taimako ta dan bayar din ta samu aljanna kar ta shiga layin matan da za su shiga wuta amma in miji ya zama marowaci in miji ya zama mai riko baya bayarwa yana da wahalar sha'ani wallahi matsala ta gaba shine mace za ta iya yi wa ɗanta sadaka ko ta ba wa mijinta sadaka ko zakka mace za ta iya ba wa ɗanta zakka ko ta ba wa mijinta zakka ko ba za ta bayar ba akwai riwaya daga abi sayyid al-khudri yace annabi ya ya ji sallar babbar sallah ko karamar sallah a idi ya wuce ya je wajen mata yace su yi sadaka kamar yadda na karanta mu sai musu bayanin dalilin da ya ce yasa yake so su rinka sadaka ce ni na gan ku ne kuna da yawa a wuta bayan ya gama wannan wa'azin ya gama ya koma gida kenan sai ga matar abdullahi dan mas'ud tana assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum assalam ya ce wace ce na ji sallamar mace ne sai aka ce zainab ce sai ya ce ayyu zayanib wacce daga zainab din ai muna da zainab zainab da yawa ayyu zayanib wacce a cikin zainabobin sai aka ce da shi imra'atu ibn mas'ud matar abdullahi dan mas'ud yace na'am idanu laha kuma ta izini ku ce ta shigo sai ga matar abdullahi dan mas'ud ta zo tana rawar jiki ta zo gurin annabi ta ba shi labari ce ya manzon Allah yau a masallacin idi ka yi wa'azi ka ce mu mata mu yawaita yin sadaka malama kin ji mata mai imani mai aiki da cikawa ba irin ki ba shekara da shekaru ana wa'azi kamar dutse ne ake zuwa masa ruwa a bushe ta ce na ji kayi wa'azi na biyo kado ta ce ni ina da kayan kwalliya na da kayan ado da awarwaro na wanda sun kai zakka in an buga sun kai zakka fa'arattu an ata saddaka biha zan yi sadaka da su na zo na daga zan ba da sadaka ko zan bayar da zakka mijina ibnu mas'ud kawai sai ya miƙo hannu ya ce ke miƙo ba ni nan ya ce ni da ‘ya'yana da ni ɗan mas'ud da ‘ya'yana da kika haifa mini mu muka fi cancantan ki ba mu sadaka yaya za ki ɗauki sadaka gidanki yana cikin bukata ne gidanki yana cikin talauci ɗanki yana cikin bukata ki je ki kai waje ki bar mijinki a cikin talauci ki bar 'ya'yanki a cikin talauci ta ce fa za'ama annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alayhi annabi ya shiru yace sadaqa ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yayi gaskiya zaujuki mijinki wa waladuki da kuma ɗanki mijinki da ɗanki a haƙƙu man tasaddaqti bihi alayhi mijinki da ɗanki su ne suka fi cancantan ki ba su sadaka kin ji malama kin ji yadda ake zumuncin mijinki da ɗanki su ya fi cancantan ki ba su ashe idan gida yana buƙata ba laifi bane mace ta taimaki mijinta ku yau ba za ku taimaka ba sai dai caji aljihu Allah shirya mana matanmu wannan hadisin sahihi ne ingantacce da haka abdullahi dan mas'ud Allah ya bashi mata mai kuɗi Allah ya bashi mata mai kuɗi da haka da ta zo za ta cire ɗan abin da za ta bayar sai ya miƙa hannu ya ce miƙo min liman ɗan ba sai ya karɓa so da yawan mata suna tambaya a zan iya ba wa mijina zakka eh lalle mijinki zai iya cin zakarki zan iya ba wa ɗana da yake jami'a yake karatu ko yake kasuwa zakka eh za ki iya ba wa ɗanki zakka ba laifi ba ne don ko ya cancanta a bashi akwai maganganun malamai da saɓani zan yi ku bayani saboda koda za a je a je wata fatawa ba wannan ba malamin farko shine ibn hazm ya yi bayani a cikin littafin muhalla ya ce wa tutil mar'atu zawjaha min zakatiha in kana min ahli sihami sahha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu abda zainab imraj ibn mas'ud lalle mace ya halatta ta ba wa mijinta zakka idan yana cikin layin jerin innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil zalimin fi sabilillah waɗannan al-asnaf thamaniya mutane guda takwas da Allah ya lissafa su ne suka cancanta su ci zakka idan mijinki yana cikin talakawa ɗauki ki bashi in ɗanki yana cikin mabugata ɗauki ki bashi amma shi miji ba zai ba wa matarsa ba saboda ai shi yake ɗaukar nauyinki duk wanda shi yake ɗaukar nauyin wani to baya ba shi zaka yanzu kin ga uwa an ce ta ba wa ɗanta saboda ai asali nauyin ɗa ba akan uwa yake ba akan uba yake kin ga baban shi ai ba zai mutum ba zai ɗebo zakarsa kawai ya rabe wa ƴaƴansa ba gida ya ci kenan a'a to in mace ce za ta yi ba wa ɗanta kamar yadda matar ɗan mas'udu ta ba wa ibn mas'ud da ƴaƴan shi mijinki ke ne shi ne zaninki shi ne sabulinki da omanki da rayuwarki da ba zai ɗauki zakka ya baki ba amma ki za ki ya bashi ya je rage wahala kamar yadda annabi ya yi kuma ya ƙara zumunci a da mutunci tsakani kina da ladan sadaka kina da ladan a ba ni sunan shi zumunci da kika yi mata ɗan mas'ud ta ce a ya sa'uha an taza'a sadaqataha fi zawjiha wa fi bani akhin laha yatama ya rasulullahi ya ishe ni zan iya sanya zakata ga mijina da kuma ƴaƴan ɗan uwana ɗan uwana da yake da marayu ki duba fa tun a zamanin annabi ana maganar taimakon marayu gashi gashi a hadisi fi bani akhin laha yatama ƴaƴan ɗan uwanta ƴaƴan yayanta marayu ƴaƴan ƙaninta marayu ke ko yau kin je kin yi aure a gidan ni'ima gidan arziki gidan wadata baki taɓa tuna danginki marayu ba kin ma taɓa bincikawa a cikin ƴan uwanki akwai marayu ba mamaki yayanki ya mutu yana da marayu kin taba taimakon shi wata mata ta zo nan gurin Allah sarki na ce ke na ce wannan wannan ba ɗayanki ba kin tsufa ta ce ayya ɗana ne ya mutu ‘ya'yan ɗa jikoki na ne ɗana ne ya mutu aka bar min su riko na ce bari in kawo su a ɗanyi musu ɗinki ba da hali amma ba mamaki watakila yayar yaron tana auren mai kuɗi daidai da yadi na dubu biyar ba za ki iya saya ki turawa ɗan ɗan uwanki maraya ba ni wannan rowar da mata suke da shi yana ba ni tsoro yana ban mamaki yanzu ki duba azumin nan ya fara daga farko har ƙarshe wai mace wai bata tanadi wai sadaka da take yi ba gida mace yau yanzu ko kunun zaki ba za ki rinka kulla kwaya goma kwaya biyar kina fitar da shi waje ana kina sayan kankara kina sawa kina neman lada ba kunun zaki zurkuro da nan ba za ki iya yi ba kwanan gero ɗaya ba za ki saya ki gyara kina ɗan dama kunu kina miƙa wa maƙwabta ba abinci mai gidanki ya kawo miki kala kala kala kala kala ku ci ku sakata kuwala ga maƙotanku suna kwanan yunwa iga mace bulbul a ƙoshe da ita ƙiba har yana neman izuba amma ba ta taimako wallahi haka ne wata da an ganta an san ba yunwa a jikinta daga ganin suturarta an san a ƙoshe take ki je ki zauna kina wasa kina shirme daga naƙuda ki mutu naƙuda ta zo ta kashe ki ki tafi duk abin da kika mallaka ba ki amfani da shi ba ki je Allah ya ritsa ki ya ce kin rayu ba kya ba da sadaka kina da rowa wata fa ba wai ta bayar ba mijinta abin da ya ɗauka ma zai bayar wallahi hanawa take akwai yan bakin ciki a cikin ku ku yi haƙuri akwai mata yan bakin ciki mata marowata ita bata bayar ba kuma ba za ta bari mijinta ya bayar ba haka za a rayu rayuwa ta rashin tausayi ke ba a bayarwan Allah ya baki miji mawadaci talauci ya yi wa mutane yawa wata baiwar Allah take gaya mun ta ce malam a garin nan yau wallahi an daina an daina sayar da dusar awara an daina zubar da ita ba dabbobi dusa ta awara ta ce wallahi malam ɗaukan ta ake a dafa ta ita ma in ta sha wuta sai a bi ta da alayyahu ta zama dambu sai a zuba mata zogale dusar awara ta ce kuli-kuli kurin take bukata me ya jawo yunwa yunwa an zo kan dama Allah ya ji kansa shekaru aru aru ana cinye ɗan zo za a bar tukunya sai ta sha wuta kiga ɗan zon nan da kansa yana kama masu kama masu yana barewa a bubbuge shi a ɗauka a jajjage shi to wayya za a yi mu rayu ba mu da taimako a daidai ba ne imamul kharaki a cikin muktasar ɗansa da shi ne imam ibn qudama ce al-mughni su kam suna da ra'ayin miji ba zai ba wa mata zakka ba mata ma ba za ta ba wa miji ba wala li zawji wala li zawjati ay anna sadaqata la tukhraju min az-zawji li zawjatihi wala min az-zawjati لزوجها ابن قدامة أتي المغول إمام الخرقي أتي المختصر su suna da ra'ayin cewa gaskiya za a iya samun ha'inci miji ya ɗauki zakkar sai ba mata ko mata ta ba miji za a yi ta canji wayo za a yi a hana talakawa ya ce suka ce kar a bayar ba su yadda ba ko da za ku ji wani malamin ya ba da fatawa a to wannan abin suka dogara da shi imam ibn qudama a cikin al-mughni yayi sharhin wannan zance na imam al-kharaqi yace wa amma zawju fi fihi riwayatan miji akwai riwayoyi guda biyu na daya la yajuzu dafuha ilayhi ita ta tura mai ta bashi zakka ba zai wannan shine ra'ayin abubakar kuma shine ra'ayin abu hanifa sannan ibn qudama ya kawo dalilai akan wannan duk da cewa wasu malaman suna ganin babu hujja mai ƙarfi gaskiya da za a dogara da shi ruwaya ta biyu ya halatta mace ta ba mijinta zakka shine ra'ayin imamu shafi'i da ibn munzir da wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi saboda zainab matar abdullahi dan mas'ud ta ba da zakka wa mijinta kuma annabi ya ce da ke da shi da 'ya'yanki su suka fi cancanta a bada zakka imam al-qurtubi yace ikhtalafu sun yi sabani fi ita'il mar'ati a zakati hali zawjiha mace za ta iya bada zakkata wa mijinta yace ibnu habib ya faɗa cewa ay yasta'inu bin nafaqati alaiha bima tuti cewa ai dabara ne in mace ta ba wa mijinta zakka to ai zai dawo ya yi wace fene ya bata da ci kenan an yi dabara hannun karɓa hannun bayarwa an ba ta an ba shi ya yi cefane ya zo ya ciyar da ita don haka suka ce su a wajensu bai halatta ba abu hanifa yana cikin wanda suka yi faɗa sosai cewa mace kar ta ba mijinta zakka sai dai ta ba wa wani amma almajiransa guda biyu su abu yusuf sun ce ba laifi ya halatta shine kuma zance mafi inganci ba yadda za a yi tunda annabi ya tabbatar ai zance ya ƙare shikenan sai a bayar din imam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama shi ma yayi magana akan halaccin mace ta bawa mijinta zakka a cikin fatul bari imam sanani a yayi bayani a cikin subulus salam yace wannan hadisi yana magana akan zakka ne ba sadaka kawai ba to amma yace zai iya yiwa wa yahtamilu anna al-murad biha at-tatawwu ko sadaka ma zakka ta tadawi amma dai yafi ingantuwa da cewa zakka ne ta, ta wajibi ta kuɗi da ake cirewa yace kuma abinda zai karfafi haka abinda imam bukhari ya rawaito a hadisinsa daga zainab matar ibnu mas'ud ta ce ya manzon Allah ya jiziyo anni an naj'al sadaqata fi zawjin faqirin wa abna'a akhin akhu aitam fi hujurina har zuwa ƙarshe imam shaukani ma yayi magana a cikin nailul awtar dangane da hukuncin mace ta ba wa mijinta sadaka ko zakka ya halatta wacce Allah ya rufa mata asiri ta taimaki mijinta eh ta taimaki mijinta Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu dacewa kuma ya sanya mu cikin masu yin sadaka dan mace ta zama mai sadaka rayuwarta tana albarka ko mace ta zama mai shegen ruwa to ni kan ba ruwa na na yi iya abin da zan yi kuma na fara rajabi sai jaba ajabai malimi kamitin ne sai fokti Allahu kujam السلام عليكم ورحمة الله تعالى